أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatuttukan mu a yau biyu da watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai ƙaura annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da bakwai da watan Juwan shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan ba manta ba muna cikin suratu yunus za mu tashi aya ta talatin da hudu ƙul hal min shuraka'ikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu ya jama'a musulmi ku lura da kyau wannan sura abubuwan da take karantar da mu tana karantar da mu tana garrasa mana aqida tana karantar da mu tauhidi kuma da irin hujjojin da aka ba kahurai da manahukai da suke jayayya da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala irin hujjojin da ake ba su wadihan Allah ya ce annabi ya ce ita ce hujja mai ƙarhi wadda za a baka ka gano lalle lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kamata a yi ma bauta Allah subhanahu wa ta'ala in ka in halkar butulce mishi ka ƙi bin abin da yake so to kuma ka shiga cikin halin kakanuka yi duniya da lahira Allah kiyaye to mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون الله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون
Allah subhanahu wa ta'ala yake jigitta musu hujjoji kala-kala. Allah ya ce, Gaya musu ya Rasulallah, ƙul gaya musu, hal min shuraka'ikum shin daga cikin abubuwan da kuke bautata ma wanda ba Allah ba abubuwan da duk kuka ɗauke su kuke yi musu abin da sai Allah subhanahu wata'ala ake yi ma wanda kuka gama bautar su tare da Allah subhanahu wata'ala man yabda'ul khalqa thumma yu'idu shin a cikin su akwai wanda zai iya kagen halitta kuma ya tada ta bayan ta mutu kalla wallah babu babu wanda ya isa ya kago halitta mun yi bayani jiya shin yin halitta na farko shine mai wahala ko kuma tada ta idan ta mutu ayyinta na farko shi yahi to wanda ya yi ta da farko ya yi ta bai gani ba gurin kowa babu wanda ya gwada mai shi ya kirkira abin shi ya yi to kuma dan ta lalace ta mutu ko ta yi ta yi fan tada ta zai ba shi wuya bayyayewa a cikin abubuwan da ake bautata ma a cikin abubuwan da kuke gama bautan Allah tare da su shin a cikinsu akwai wanda zai iya ƙago wata halitta irin halitta wadda Allah ya yi thumma ya'iduhu kuma idan ta mutu kuma ya sake tada ti ta tada shi wannan jawabul la shakka cewa za a yi la to qulillahu yubda'u al-khalqa thumma yu'idu ga ya musu Allah subhanahu wa ta'ala shi yake kago halitta yayi ta kuma in ta mutu ya tada ta ga ya musu fa anna tufakun yaya kuke yanke yaya kuke tasarrufin irin wannan magana yaya za ku tsaro ga abin da ya kama wanda ya kamata ku bi sannan kuma ku dinga bin wanda bai kamata ba ku bi anna tusrafun yaya kuke canza gaskiya daga kan abin da yake ba da ba kuke canza ta da ƙarya sai Allah ya ce mi kuma anna tusrafuna anil haqqi ila ghairihi ya kuke canza gaskiya akan ƙarya hallau aka ƙara gaya ma annabi ƙara musu hujja dai kul hal bin shuraka'ikum gaya musu ya rasulullah shin a cikin wannan abubuwan da kuke gama bautarsu da Allah abubuwan nan da kuke musu abin da sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ake ma man yahdi ila alhaq akwai daga cikin su wanda yake iya shiryarsuwa zuwa gaskiya mitace haƙƙin wannan shine al'amurra na yau da gobe da addinin musulunci zuwa gaskiya gaskiya wannan rayuwar mu ta yau da gobe ta kullun ta mu'amala yaya za mu zamna kaza ya za mu ci riba yaya za mu yi kaza a duniya kuma yaya za mu bi hanya mu ci riba a lahira ita ce gaske kun ga alqur'ani yau shekara dubu da ɗari hudu da wani abu ya sabka ko amma yau in ana karanta shi ya sabka a makka ya sabka a madina ƙasar hijaz kai kana nan da magara yau ana karanta shi in aka taɓa wani wurin sai ka ji kawai da kai aiki wane ne ya tsaro wannan wanda ya san halin mutanen gabaki daya ya sabko shi ne daidai yanda halin mutanen shi ya kage su kuma ya san menene halin su mutanen da suka huce fa shekara dubu da ɗari hudu da yanka aka sabko ma wannan qur'anin akan halayensu amma yau in ana karanta shi daga an taɓo laihinka sai ka ji kawai gabaki ɗaya da kai aiki qur'ani kenan shine Allah kenan ya hadi ilal haq shine gaskiya ya shirye da kai ya za ka ci riba a duniya kuma menene za ka yi shi ka ci riba a lahira shine addinin musulunci wanda yake wannan kul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haq a cikin wanda wanda wanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba akwai wanda zai iya tsara muku tsarin rayuwa haka nan babu wa zai iya tsara muku tsarin rayuwa da mu'amala da duk abubuwan da Allah subhanahu wataala ya sanya ku a saman shi duk irin tsari duk shari'a da za a yi in ba ta Allah bace shari'a tagodiya za ka ga ana canza ta yau da gobe yau za a ɗauki article kaza su titir kaza alƙashin sakin layi na kaza a zartar da wani hukunci amma ina kan shekara ɗaya kan shekara biyu sai a tara yan majalisa a sauya wannan dokar ba ta yi ba daidai sai a canza ta saboda ba dokar wanda ya halitta ba ce ba shi wanda ya halitta ya san halin mutanen kuma ya musu doka ɗaya ita ce kuma hal abadin abada subhanallah amma dokokinmu na ɗagutiya wanda muka yi kullun sai sauya canji suke kullun sake tsari suke kenan shin wannan wanda ake bi wanda ba Allah ba ya iya tsara muku rayuwa ya iya tsara muku mu'amala ta komi da komi ta samun riba ta rayuwa ku ta duniya kuma ya iya tsara muku cin riba ku ta lahira amma jawabin la shakka cewa za a yi la ba zai iya ba qulillahu yahdi ilil haq to ka gaya musu Allah shi yake shirye su shi yake tsara wannan duniya kuma ya tsara muku abinda in kun yi shi za ku samu rabo gobe kiyama sai kaka gaba afaman yahdi ilal haq ahqqu an yuttaba amma la yahdi illa al aw la yahdi illa ayyuhada illa ayyuhada shin wanda yake tsara gaskiyar wannan ya tsara muku rayuwarku ta duniya idan kuka bi ta sak shi ya yi cancanta da abi ko ko wanda shi ma sai an shirya da shi ya cancanta abi abu bi ne abu bi ne duk duniya in ba taliki ba ne sai Allah duk wanda kuma ba Allah ba ne to taliki ne to taliki ya kamata ka bi ko Allah ya kamata ka bi ita ce bakin magana shi Allah ya iya tsari tsarin rayuwa na duniya da lahira shi kuma taliki da kai da shi duk bayi ne na Allah da kai da shi duk bayi ne na Allah bai isa ba bai isa bai tsara maka abin da zai ka bi program manhaj na rayuwa na duniya ka cimma guri kuma ka cimma guri a lahira bai isa ba shi ma sai an shirya da shi sai kaka gaba fa malakum kaifa tahkumun me ya taba kwakwallo ku yaya kuke wannan hukuncin na banza yaya kuke hukuncin wannan ku gama halitta da mahalicci yaya kuke ganin cewa shi wanda ya tsarin rayuwa shi ma wanda bai yi ba tsarin rayuwa a iya bin shi yadda aka bi wanda yake tsarin rayuwa ai wannan a hankalce ma bai kamata ba a yi shi ga wanda ya tsara muku komi da komi ga wanda da kai da shi duk talikai ne wa ya cancanta ka bi ai wanda ya tsara muku ya yi ƙarfin kowa to a zo a bi shi shine hanya ta daidai sai mi Allah ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa zanna Allah subhanahu wata'ala ya ce mafi yawan yan jayayya wannan mafi yawan wanda suka ki bin Allah sak babu abin da suke bi sai zato ni a gani na kaza halak ne ni a gani na ai naji an ce kaza ma haram ne naji an ce to waye ce wane ne ya ce a'a mu a addini kawai Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce ga aye inda Allah ya waɗi ko annabi ya ce ga hadisin ingantacce amma su kawai zato ne suke girka rayuwarsu a kan shi ai an ce kaza halak ne to wace ai an ce kaza haram ne a ana cewa a yin kaza ma ko ka ji kuma ya liƙa ma Allah ƙarya abin da Allah bai ce ba ai Allah ya ce kaza shi ko in ka ce magana Allah a ina take ba alqur'ani ba to gwada mai qur'ani ya gwada ma inda Allah ya ce wannan kaza bai sani ba kuma zaka ji yana cewa Allah ya ce Allah ya ce kaza ai mushkila ce ka liƙa ma Allah ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam an ka liƙa ma ƙarya annabi me yace man kaddaba alayya muta'abbidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya muni ƙarya da gangam tun anan ya nemi mazaunin shi a wuta to balle kama Allah ƙarya Allah kace Allah ya ce shi ko Allah bai ce ba to ai shiga wutar wannan ko ba wuri sai an mulmutsa ko ballantana ma da kwai gurin to shi kuma inna zanna lalle ku sani zato la yabni anil haqqi shay'a baya iya wadataswa akan gaskiya a komi da komi inna allaha alimun bima yaf'alun ku sani Allah ya san abubuwan da suke aikatawa sani na kirki kuma zai ba su labari Allah ya san abin da suke kamar zai shaida akan abin da suke faɗi shaida ba ta zuwa zama shaida sai ka sani kuma ka ba da labari Allah ya sani abin da suka wani kuma zai ba da labari subhanahu wa ta'ala sai ka ka gaba
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana wa ma kana hadal Qur'an an yuftara ai sai suke cewa ai wannan qur'anin kage ne Allah ya bada amsa ya ce wannan qur'anin bai zamanto ba bai kamata ba a ce kage ne an kirkiro ne daga gurin wani ji suke a wani guri kuma za ku ji sun ce ai asatirul awwalina ne ta tsinnoyin mutanen farko ne a wani wuri kuma ku ji sun ce a'a ai akwai wani malami ne ya samu masanin tarihi yake gaya mishi da safe iya rurrubutawa da marece yana rurrubutawa kuma in ya rubuta sai ya zo ya gaya mu ya ce Allah ya ce sun haɗi sun haɗi sun haɗi sun kirkiro sun kirkiro sun kirkiro sun kasa yadda za su yi wa ma kana hadal qur'an an yuftara Allah ya ce wannan qur'anin bai kamaci ba ma alika mai kage a ce kago shi aka yi min dunillahi daga gunin Allah walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi amma shi wannan alqur'anin yana gaskata abubuwan da suke littattafan da suka huce tun gabanin shi ya gaskata attaura ya gaskata injila ya gaskata suhufi ibrahim wa musa ya gaskata kutubul munazzala daga gurin allah subhanahu wataala kuma shi wannan alqur'ani magana ce ta allah kuma su kutubkin wancan na fari waɗanda suka wuce su kansu sun tabbatar da akwai muhammadu zai zo da ƙarshe su kansu sun tabbatar da annabin ƙarshe zai zo kuma zai zo da alkur'ani wa tafsilal kitab yana rarrabewa akan yana rarrabe littafi na alkur'ani yana rarrabe su da kyau sai mi gaba la raiba fi min rabbil alamin wanda babu kokonto wannan alkur'ani daga gurin rabbul alamin ubangijin talikai yake kun ga annabi isa tuni ya bada labarin azawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di har ya hudi mu sunan shi ma yace ismuhu ahmad har ya hudi mu sunan shi ma zai zo mu musulunci mun yarda da alkuda da zau annabtaka da rasul ne annabi isa mun yarda da annabi musa tasdiqan lima bayna yadayhi mun yarda duk annabawan da suka wuce amma su bu su yarda ba da muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma dukkan annabawan da suka wuce dole ne mu yi imani da su mu yarda da su wanda Allah ya gaya mana minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai daga cikin annabawa a cikin akwai wanda mun baka labarin su akwai kuma wanda mun baka labarin su wanda aka ba mu labarin su dole mu yarda annabawa ne su 25 dole mu yarda annabawa ne amma ba ka zaɓo ba wasu an wasu isra'iliya ɗinka a cikin wasu littafanka ka dinga wani annabi shamuilu annabi wane ne zulkifili annabi wane ne waye gaya maka waye aina ka samu su wannan annabi ya ko Allah ya wadi abinda aka faɗi zaka faɗi abinda aka faɗi ka yarda haka ne kuma abinda ba a faɗi ba daman Allah ya ce bai gaya ma ba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kai sai ka kago ka dinga cewa wane hizikilu akwai annabi hizikilu yayi kaza yayi kaza duk shirme ne wannan mu addinin musulunci qala Allah qala rasul Allah ya ce annabi ya ce magana bakin ta kenan sai mi gaba am yaqulu naftara na'am wad'u man istata'tum Allah ya ce ku kirayo ba kun ce ba ƙago shi aka yi kun ce ƙur'ani ƙago shi aka yi ko to kuma ai masana larabci ne ku kirayo dukkan wanda suka san larabcin naku wanda suka san mantak da balaga da ilmin nafs da falsafa dukka da nahau da sarf ku zo ku kawo aya ɗaya ko sura ɗaya a cikin wannan alƙur'ani irin wannan alƙur'ani tunda kun ce ƙago waye kun ga wannan shi ake ce ma a zo a gwada kamar mukabala ce to kun ce kagowa na biye ko to kuma ku yo sura guda ku kawo mu gani ku yo sura guda kamar suratul fil ko suratul quraish ku yo sura guda ku kawo mu gani irin ta ta ta, ta kagowai sun iya ba za su iya ba fa'atu bi suratin mithli wad'u man istata'tum min dunillah ku kiran agaji duk wanda kuke isa kuke iyawa wanda yake taimaka muku wanda ba Allah ba in kuntum sadiqin in hadda gaske kuke a zancen wannan naku cewa kagowa aka yi ku yi kiran duk mataimakan naku ku ku nemi masanin naku ku kago aya ɗaya ko sura ɗaya daga cikin wannan alkur'ani ba su iyawa sai kaka gaba
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نعم الله يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا bari dai sun karyata abin da ba su da sani a kan shi sufin kahurai kenan sun karyata abin da ba su da sani a kan shi amma yanzu ku duba fir'auna misali duk abin da annabi Musa ya zo da shi fir'auna ya san haka nan ne fa me yasa ya kiya amma dan ba shi bai hodi dan ba shi bai zo da abun amma duk ya san har ma yake ce ma annabi Musa wa ma rabbul alamin menene wai ubangijin talikan da kake cewa ubangiji yayi kaza yayi kaza da siga ta walakanci saboda kalmatul ma ana daukar ta akan abu wanda baya da rai bai ce ba wai waman sai ta yi wama kamar wani abu ne kamar wata takarda ce ko wani icce wama rabbul alamin da kake wadi wane ne ubangijin talikai annan Musa ya ce kai ka sani sarai wannan abun ba wanda ya sako shi sai Allah da ya halicci sammai da kasa ya halicci ruwa ka sani sarai to al'ada ce ta kafurai al'ada ce ta yahudawa da nasara da sauransu in dai ba su ba suka faɗi abu to duk wanda ya faɗi bisiyar raba da shi mu kuma duk wanda ya faɗi abin da ya faɗi muke lura da shi ba abin ba shi mutumin ba mutumin ko mun san da yake mana ko bai ya so kuda ya hauka don tsananin soyayya tsakaninka da kai da shi amma kuda ya samu aiki bai ya so kuda ya hauka in ya faɗi magana in ba Allah bai ce ba annabi ya faɗi ba to bar mai abin shi don tsananin kiyayya kuma ko da iya so a kawo kanka ko iya so ya ganka a mace in ya faɗi magana auna ta aya ce faɗi alƙur'ani ne ɗauki magana wani hadisi ne na faɗi na annabi sallallahu alaihi wasallam ɗauki magana wani kenan mu ba mutane ba muke muke bi a'a abin da suka faɗi muke bi abin da mutumin ya faɗi shi muke muke bi ba mutumin ba muke bi gaskiya in ta zo ko daga bakin wa mun ɗauke ta Allah ya ce kaza kaza ga hujja mun yarda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza kaza ga hadisi ingantacce ya tabbata mun yarda shikenan amma su Allah ya ce sun ƙaryata abin da ba su da sani akan shi malam yuhitu bi ilmi wa lamma ya'tihim ta'wilu ai ta'wilin nashi bai zo musu ba me ake ni da ta'wili azabal da za a musu ai bata zo ba lissa Allah subhanahu wataala ya ce za a muku kaza in kuka yi kaza za a muku kaza za a muku kaza annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya mishi zaka ga wasu bayan su wasu kuma za mu je za mu ga gurin ta'wilin wasu sun mutu annabi ya ga bayan su har ya ga azabar su an gwada mai kamar a badar irin su abu jahal irin da aka da aka kashe su da annabi yake musu magana annabi wani sahabi ya ce ya rasulullah bisu jinka yace wallahi kai baka kai ba jin da suke muni iya cewa laqad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu abin da Ubangijinku ya wa alkawali da gaske yace da za a ba su amsa cewa za su yi na'am mun ji mun gani lalle haka ne al'amarin ta'awil anan azabar da aka musu tattali ba su ganta ba ai hodi ne ake a yanzu a duniya ko hodi ne ake ai wanda ya bi kibin Allah za a ba shi za a mai kaza wanda ya yi kaza za a mai kaza a lahira ko ai lissa ba a zo ba ta'awil din bai zo ba tabbatar da abin amma mu ne mun yarda mun yarda mun yi imani shi yasa muke da wata daraja a gurin Allah subhanahu wataala muke da wata daraja a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Annabi yana zama cikin sahabbai Annabi yayi tunani yace kai tuna ban ga ba ƴan uwana sahabbai suka ce ya rasulullah mu ne sahabbanka mu ne ƴan uwanka ga mu ba baka ga mu ba yace a ina ku sahabbai na ne amma ƴan uwana wasu ne za su zo bayan ku bayan ku bayan ku bayan ku ba su taba gani na ba amma za su yarda da abin da na ci su yarda da wannan alkur'ani su yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sa muna ciki ku duba yadda annabi yayi bege ya yayi bege ya gamu zabi ne na Allah da Allah ya sanya mu mu ƴan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba mu gan shi ba amma duk abin da alkur'ani nan ya faɗi mun yarda na albushir da aljanna mun yarda na inzar galgadi da shiga wuta mun yarda mun tabbata wanda ya mutu a kahurce wuta zaya kuma mun yarda kun san wannan zaɓi ne daga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya zaɓi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama na annabin ƙarshen zamani kuma ya zaɓo mishi Abubakar da Umar da Uthman da Ali su zamanto kalifashi guda hudu kun san zaɓo su ne aka yi ko sannan kuma Allah ya zaɓo daga cikin duniya ya zaɓo wasu mutane ya ce su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam so da zaka ji mutum yana cewa daman shi a zamanin annabi aka yi shi to da aka yi ka wani kasurgumin kafuri ba to an yi ka a zamanin annabi ai ka gode ma Allah da Allah ya ka kawai musulmi ka ji daɗi da Allah ya yi ka musulmi kuma Allah ya zaɓe mu mun zama suwa mun zama ƴan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wannan ma zaɓi ne zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala walamma ya atihim ta'awilu alhali azabar da ake musu ake ba su labari har yanzu bata zo musu ba sai mu gaba kazalika kadzaba alladhina min qablihim haka waɗanda suke tun gabanin su suka ƙaryata duka ayoyin Allah ko da yaushe in an faɗi musu sai sai ƙarya ce a gaya musu Allah ya ce sai fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ya rasulullah ka dakata ka saurara ka yi tsiman ka ga ƙarshen azzalumai kaka ne ƙarshen azzalumai sun ƙaryata duk abin da aka ce a ba haka nan bane duk abin da aka ce ba haka nan bane ba zuciyar ta ƙeƙashe ba ta gani gani na basira sai kaka gaba
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين
Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana wa minhum daga cikin mutane gaba ɗaya man yu'minu bihi akwai wanda sun yi imani da wannan alqur'ani sun yarda wa minhum kuma daga cikin su man la yu'minu bihi da wanda ba su yarda ba da wannan alqur'ani duk abin da aka faɗi ba su yarda da abin da yake cikin shi wa rabbuka a'lam bil mufsidin kuma ka sani ya Muhammad rabbuka ubangijinka Allah ya fi sanin mufsidin masu banna masu banna a doron ƙasa Allah ya san su sai kaka gaba وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون Allah yake ce ma annabi wa in kaddabuka idan har sun ƙaryata ka fa qulli amali wa lakum amalukum to ka ce musu aiki na na gare ni aikin ku na gare ku lakum dinukum waliya din na gare ku addinin ku na gare ni addini na ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kiri-kiri suke ce mai walasta mursalin kai ba ma'aiki bane ba kai ba ma'aiki bane ba dan a bakanta mai rai sun ƙaryata duk abubuwan da suka zo da shi ya zo ya zo da shi lokacin da ya je Taif ya yi kiransu su bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala yaya aka kwashe kun san kamun annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaura daga makka zuwa madina wata rana sai maholki garin da zai kaura ya je ya ɗaukaka kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah su taimaka ma addinin musulunci wani gari ne wanda ke da kwai shubkoki wani gari ne wanda ke da kwai dabinnai wani gari ne inda ke da kwari-kwari suna da kwari suna da kayan garka to idan ka kewaya a kewayen makka gaba daya garin da yake kusa da makka inda ke da kwari ita shine taif taif in ka bi hanyar duwatsu kilo 75 ne bai da nisa kamar daga nan gurin in an ce garin da ke da kwari inda suke noman rani da sauransu ina za mu ce murya gidimuni ina ne kuma hammata mai ko to duka irin wannan wanda suka kewaye garin makka dan a yanzu misali ko da ko da lokacin tumatum in tumatum na taif ya zo garin maka sai ga tumatum gaba ɗaya ya karaya kayan legim da in ya zo na taif to duk kayan karaya take saboda furcik ya zo an kawo shi annabi da ya muhulkin haka nan sai ya yi tunanin wani gari ne a kewaye da makka wanda yake da kwari sai ce taif ce kun ji dalilin da ya sa annabi ya tafi taif da farko tare da bawan shi ya je ya kira su zuwa ga Allah amma dan ƙaryata musulunci da suka yi ya aka ƙare fa agaru lahu sufaha'ahum wa abidahum yasubunahu wa yarmunahu sai suka shuna mai wawayensu da bayinsu suna zagin shi suna jiwon shi sun ƙaryata shi suka kore shi da garinsu to ya aka yi sun ƙaryata shi ko Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika me yake so a musu a hallaka su a lokacin duk inda annabi yana da jin haushi na abin da aka mai a lokacin sai ce Allah a hallaka su gaba daya ba magana ba ta kare amma me yace cai arjullah ay yakhruj min aslabihim man ya'bud a kyale su in su sun kiya li amali wa lakum amalukum ku je ku yi aikin ku ni ina aiki na ni ina roƙon Allah ya hudo daga tsatsan su shabab samari wanda za su bautata mushi shi yasa za ku ga manyan sahabbai wanda suka yi fice wanda suka shiga cikin kahurai za ga duk mafi yawansu samari ne samari ne kuma mafi yawansu za ga uwayensu halabu su musulunta ba subhanallah duk in kana karanta hadisi in ka ji an ce aka rawaito aka ce an aka faɗi sahabin daga wane daga an ce radiyallahu an faɗe shi an faɗi sunan baban shi in aka ce radiyallahu anhuma yarda Allah tabbata a gare su su bi da shi da baban shi to ka tabbatar da baban nashi ya musulunta a musulunci ya mutu amma in ka ji an ce radiyallahu anhu shi kadai ake ma addu'a baban nashi ya mutu a kahurce ko kuma ba a san ba yanayin da baban shi ya mutu mu kuma musulmi bu ma ma ba kahuri a mace addu'a kahuri a mace an ce kamar addu'a ai sai dai inda ran shi ne kai addu'a Allah Allah ya shirye shi Allah ya shirye ka la'alla amma ya riga ya mutu akan kahurci ba kai ba shi ba a ce baka mishi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam an hana shi ya tsaya ma akan kabarin kabarin kahure na kusa da shi ma na kusa da shi ma Allah ya hana shi ya tsaya akan kabarin shi ballantana hayya musu addu'a to haka ne abun lakum dinukum waliyati sai mi Allah ya ce ana bari'un mim ku kun kubuta daga abin da nake aikatawa ni ma na kubuta daga abin da kuke aikatawa sai kaka gaba ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ku duba da kyau wannan aya Allah yake cewa wa minhum man yastami'una ilai daga cikin su akwai wanda suke zawa su saurare ka suna jin ka duk abin da kake faɗi suna jin ka duk abin da